jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau sha bakwai ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 438 wanda ya daidai da sha shidda ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Mundhiri rahimahullah in ba ku manta ba dai muna cikin kitabu dahara na littafin ko jiya mun ƙare babi mai tsawo babi mai bayanin haramci dangane da maza su shiga wurin wanka na kasuwa ba tare da gyauto ba da kuma haramcin mata su shiga su koda da gyauto baya ne kuma mun yi babi mai tsoratarwa dangane da jinkirin wanka ga wanda wanka ya kama ya yin wankan ya ɗauki lokaci bai yi ba ba tare da wani uzuri ba kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku mala'ikun rahama ba su kusantar su ko na farko gawa kafiri na biyu wanda ya cuɗanya da turaren za'afarani ko duk wani turare dai wanda ke sa alama ga jiki ko ga sutura sannan da mai janaba ni ce muku mai janaba ba ana nufin da zaren janaba ta kama ka mala'ikun rahama ba su kusantar ka sai ka yi wanka ba a'a irin wa'annan da ke sakaci da wankan janaba in janaba ta kama su ba su damuwa da yin wanka sai su yi zaman su ki amma in don janaba ta kama ka ka ɗauki wani lokaci baka yi ba wannan baya da illa kun fahimta ba sai da uzuri ba ko da da gangan kamar janaba ta kama ka farkon dare misali ka yin wanka sai can ƙarshen dare ka yi wanka ka zo masallaci wannan baya da illa ko janaba ta kama ka da safe ka yin wanka sai lokacin azuhur in lokacin sallah wannan duk baya da illa abinda ake mai janaban da ake nufin mala'ikun rahama ba su kusanta suna kyamatar sa shine wanda bai damu da wankan ba gaba daya ina fatar kun fahimta to duk dai babubuka dai cikin kitabu dahara yau za mu tashi sabon babi kuma ko yace at-targhibu fil wudu'i wa isbagihi babin mu na yau kwadaitarwa ne game da alwalla zai kawo hadisai masu kwadaitarwa ga yin alwalla wa isbagihi da kuma cika alwallat in an ka zo alwalla kada ka yi alwalla berit berit ka ballum a nan ka ballum a nan ka wanke nan inda ya kamata a wanke sai ka ga mutum ya yi shafa to kaga wannan duka mai irin haka na alwallarsa bata cika ba kun fahimta shine yace at-targhib fil wudu'i babin mu na yau kwadaitarwa zai ga alwalla wa isbagihi da kuma cika alwalla isbag da ma'ana itmam isbagu cikawa kamar inda Allah ke cewa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa baɗina menene ma'anar wa asbaga alaikum ni'amahu ai wa atamma alaikum ni'amahu Allah ya cika muku ni'imominsa zahiratan ni'imomi bayyanannu wa baɗina da ni'imomi ɓoyayyu kaga asbaga bi ma'ana a tamma ina fatar kun fahimta don haka wa ba a targebu fil wudu'i wa isbagihi kwadaitarwa ga yin alwalla da kuma cika alwalla wanda ya zo alwalla ya cika yana daga cikin cikar alwalla ka wanke ko'ina duk gaɓuɓuwan da shari'a ta ce a wanke to ka wanke wa'anda an ka ce ka shafa ka shafa gare su dama gaba biyu ne ake shafa kai da kunnuwa in ban cin sauran gabubuwa duka wanke su ake yi ko to kaga daga cikin gabubuwan da ake wankewa sai kai shafa kaga baka cika alwalla ba hakan ga kuma yana daga cikin cikar alwalla tsololuwa shuɗi nawa an ka yadda a wanke kowace gaba ga alwalla sau uku ko sau uku to ka wanke gaba sau uku yana daga cikin cika alwallah amma in ka wanke gaba sau guda mun yi har babi imam al-bukhari ya kulla cikin sahih al-bukhari babi mai bayani game da halaccin alwala shudi guda guda kowace gaba ka wanke ta sau guda yayi kun fahimta to ga wankin farko in ka wanke gaba kowace iri alwallaka ta cika kamar yadda wani malami ke cewa alwahidu yasqitul farda wanki guda yana kada farilla duk gabar da an ka ce ka wanke to in ka wanke ta sau guda wannan ya kada farillanci kaga wanki na biyu da na uku sai ku zan mustahabbai na neman ƙarin lada to amma in ya zan da ka zo wanki na farko baka wanke gabar duka ba to wanki na biyu kila baka cika gabar da wanki ba sai ga wanki na biyu to kaga na biyu ba mustahabbi na ba cikun na farko ne kun fahimta don haka ladar da za a baka game da wannan wanki na mustahabi ba za ka same ta ba cikun wancan ne na farilla in ma ya zan da wankin farko da wanki na biyu duk baka ci gaba ba sai ga wanki na uku sannan ka cika ta yadda ake so to kaga yanzu baka da mustahabbi ko guda da wanki na farko da na biyu da na uku duka na farilla ne ina fatar kun fahimta don ku rinka tsayawa ku yi alwala cikin tsanaki kuma a yi ta kamar yadda an ka ce Allah shiryar da mu ya ce a nimna umara an abihi radiyallahu anhuma annin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi su'ali jabara'ila iyahu an al-islam faqala al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa an tuqima as-sala wa tutiya az-zaka wa hujja وتأتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان kaga magana ta kare ko hadisin mu na farko mai kwadaitarwa dangane da kwadaitarwa ga yin alwallah an karko shi daga abdullahi dan umar an abi shi kuma dan umar ya karko daga mahaifinsa umar dan khattabi radiyallahu anhu ma yarda Allah tabbata gare su da Umar da ɗansa Abdullahi duk sahabbai ne. Annin Nabi sallallahu Alaihi wasallama shi kuma sayyidina Umar ya karɓo daga annabi, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Fi su'ali Jibra'ila iyahu, dangane da tambayar da mala'ika Jibril ya yi ma annabi annal Islami game da musulunci. Kun tuna hadisin nan mashahuri. hadisi na biyu cikin arba'una hadith arba'una nawawiya wanda an wanda ya fi shahara da hadisin jibril inda jibril ya zo yana manzon Allah tambaya mal islam mal imanu mal ihsanu mata sa'a kun fahimta to shine yace ya karbo daga annabi fi su'ali jibril dangane da tambayar da jibril ya wa yayi iyahu ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama anil islam dangane da musulunci yace a khabirni anil islam ko faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce majibril ya ce al'islam musulunci an ta shahada Allah ilaha illallah shine ka tabbatar da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka tabbatar da cewa muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa an tuqima sala kuma ka tsayar da sallah kaga bai ce kai sallah ba duk cikin ƙurani ba inda Allah ce a yi sallah ko ina abin da Allah ke umarni a tsayar da sallah tsayar da sallah yana da bambanci da yin sallah tsayar da sallah jama'a ya shafi tun da bakin yin ɗahara daidai kun fahimta yin alwala daidai sannan in ka zo ka yi ta daidai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma yi umarni sannan ka yi ta cikin lokacinta ka kiyaye rukunnanta da ƙa'idojinta da sharuɗanta kun fahimta to wannan duk ya shigo cikin tsayar da sallah kaga ashe akwai bambanci tsakanin tsayar da sallah da yin sallah to ko ina umarnin da an ka bayar game da sallah shine a tsayar da ita yace wa an tuqima sala kuma ka tsayar da sallah wa tutiyar zakka kuma ka bayar da zakka wata hujja kuma ka tafi hajji wata tamira kuma ka tafi umra duk suna daga cikin musulunci wata ta min aljanaba kuma ka yi wankan janaba in ya kama ka game da babinmu na jego in baka wankan janaba ka ji mala'ikun rahama babu ruwansu da kai ko mutuwa kai ba zuwa inda gawarka wa an tutimma a kuma ka cika alwalla shine mahallin shahidan mu in alwalla in ka zo yan alwalla ka yi ta cikakkiya kada ka yi alwalla birit birit shine wa an tutimma a kuma ka cika alwalla wata suma ramadana kuma ka azumci watan ramadana wannan ga wannan riwaya ta wannan hadisin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba jibril labari game da musulunci ko to sai ya ci kala sai shi mai tambayar jibrilu kenan sai ya ce fa idza fa'altu zalika in na aikata haka fa ana muslim na zan musulmi kala na annabi ya ce kwarai kuwa duk wanda ya tsare waɗannan abubuwan ya zan musulmi tabbas kala sai jibril ya ce mai sadakata kai gaskiya akwai ban mamaki mutum ya zo tambaya ya tambayi malami an ba shi amsa kuma ya ce ma malamin sadakata cewa sadakata alamar me ce alamar ya sani kun fahimta shi yasa in kuna tuno wannan hadisin cikin arba'una hadis kamar yadda ya kawo shi riwayar bukhari da muslim sayyidina umar dama shine marwayacin hadisan ko sai umar ya ce fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai mun kai mamaki ga wannan bawan Allah ya zo ba mu san shi ba bai da alamar tafiya babu alamar gajiya ba alamar wahala ya zo tiryan tiryan bai tsaya ba sai inda manzon Allah manzon Allah yana zaune ya gwama har ya isa inda manzon Allah ya jingina gwiwoyinsa ga gwiwoyin annabi ya ɗauki hannayensa ya aza bisa ga cinnansa wadda kasan mutum zai yi in yana karatun tahiya lokacin yawa manzon Allah tambaya da ya tambayi manzon Allah a khibirni anil islam ba ni labari game da musulunci sai annabi ya bashi labari musulunci shine kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza bayan ya kare sai shi mai tambaya ya ce sadakata kai gaskiya Umar ya ce fa ajibna lahu sai mun kai mamaki ga mutumin yas'aluhu yana tambayar annabi wa yusaddiqu kuma yana gaskanta annabi in mutum ya yi tambaya an ka ba shi amsa ya ce gaskiya ne wato ya nuna ya sani kun fahimta to tambayar me yake tun da ya sani ashe ya nuna ya zo da tambayoyin ne ba don ainihin kansa ba yana son ya karantar da sahabban da annan tare da manzon Allah ne kuma ga ilimi ya kawo har gare mu mu yan baya kun fahimta don haka babu laifi in akwai wata matsala kina akwai wani sabon Allah da mutane ke yi amma ka lura in ka faɗi magana ka ba ta tasiri bisa ga wani malami na an fi saurarin magana ta an fi ganin girmansa bisa ga naka to babu lahi ka bari sai an taru majalisin malamin sai ka ce a kar makalla yana da tambaya to me tambaya ka sai me hukuncin abu kaza da ga mutane na aikatawa sai ce abin na ai baya da kyau saboda Allah ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaga kai ba ka yi tambayar don baka sani ba ka sani amma kayi ne domin a sanar da waɗanda annan suna yi waɗanda ba sani ba ya halatta kun fahimta to shine yace sadaqata qala sadaqata yace kayi gaskiya rawahu ibn khuzaima fi sahihihi hakaza imam ibn khuzaima shi ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa sahih ibn khuzaima hakaza kamar haka wa huwa fi sahihain asalan hadisin yana cikin bukhari da muslim wa gairihima da wasunsu binahawihi da kwatancin wannan riwayat bi gairi hada siyaki amma ba da wannan tsarin ba in kun tuno wanda mun ka karanta cikin arba'una hadith ba haka yake ba ko ba a ƙara da umra ba ba a ƙara da alwala ba ba a ƙara da wankan janaba ba ina fatar kun fahimta to asalin dai hadisin muttafaqun alaihi ne ka gani mahalli shahidin mutu hadisin shine daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mala'ika Jibril wanda yake darasi ne ga duk al'umma gaba daya tun daga ilimi ya kawo har gare mu shine daga cikin ayyukan musulunci an tutimma lodu aka cika alwala ashe cika alwala yana daga cikin ayyuka na musulunci Allah shi ba mu iko to wannan shine hadisi na farko kuma wannan hadisi kun gani hadisi ne sahihi ka gani don haka cika alwala wajibi ne sai hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala to abin ban mamaki sai haga da tijai sun samu kwalbar apc kun san apc maganin nan apc aka ce mai apc dai eh apc yake wani magani mai kama da paracetamol wanda an kai da ba ta- yana da yan kwalba ba yan kwalba yan kankanuwa sai yaga dattijo ya samu irin yan kwalban nan yan kankanuwa ko ma ta yogurt yan karama an shanya yogurt sai ya wanke sai ya cika da ruwa ya kada cikin aljihu in lokacin sallah ya yi da ita zai tafi ya ɗahara sannan ya zo ya arwalla da ita wallahi irin wa'annan ba komai suke ba illa ƙazanta don haka za ka iskan ma ba gaɓuɓuwan alwalla ba wankewa suke ba shafi-shafi kamar shafin mai kawai suke yi wannan kwalaba ba ta isa alwalla ba wafi kowa iya alwalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanto yawan ruwan da annabi ke alwalla da su cikin bulugul maram menene adadin ruwan da manzon Allah ke alwalla da su mudu guda kaga wannan kwalaba ko bata kai mudu guda ba manzon Allah shi fi kowa iya alwala to yana alwala ne da mudu guda kun fahimta don haka masu ɗebin ruwa daga ya zo ya jijjiga yan buta ya ji yan ruwa duk yadda suke shi sun isai sai ga ya kama shafi shafi kan mai shafin mai ga hunturu alwala ba a shafin mai wankewa an ka duk gabar da an ka ce a wanke to in ka yi shafa kaga baka cika alwala ba sannan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an dawo da wurin wani yaƙi kawun san na faɗa muku annabi gaba yake sa mutane da yawa ko sai ya biyo bayansu da shi da 'yan jama'a 'yan kaɗan to mutane sun wuce annabi lokacin sallah ya sai sun ka tsaya a yi sallah ko da annabi ya zo ya tarar da suna alwala sai ya ga suna shafe-shafe ba su cika alwala sai ya ɗaga sautinsa ya ce wailul lil aqabi minan nar bone ya tabbata lil aqabi ga ƙarshe mai barin ƙarshe bai wanke ba minan nar daga wuta wa aqibu shay'a akhiruhu karshen kowane abu in an ka ce aqib ana nufin karshe don a kowace gaba mafi yawa ina an ka barin lum'a can karshen ta to duk mai barin lum'a can karshe bai wanke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bane ya tabbatar mishi daga wuta wuta za a sawa gobe kiyama a wanke mai na inda bai wanke ba za ku yi annaya yadda kun ka san fitsari da wanka suke da muhimmanci da kadari haka alwala take mun yi hadisan fitsari ko mutumin da in ya zo fitsari yana barin fitsari ya taɓa jikinsa ko suturarsa mai a hukunci nai azaba kabari hakan ga mutumin shi kuma da ke sakaci da wankan janaba mai hukuncinsa mala'ikun rahama ba su kusantar gawas to haka mai shahi shafin mai ga alwallah gabar da an ka ce a wanke maimakon ka sa ruwa wadatattu ka wanke sai kai shafan mai shi ko annabi ya ce bone wuta za a sawa a wanke ma gaban nan don a gara ka sa ruwa ka wanke ta nan da a sa ma wuta gobe a wanke ma ita shine ma'anar wailul lil aqabi minan nar Allah ya tsare mu daga wailun kun fahimci wannan to don haka a ɗiban ruwa yan kaɗan sannan kuma ba dalili ba ne don an ce kada a yi shafa a sa ruwa wadatattu kuma ka cika buta wadda yake buta kila ta yi mudu biyu ko uku kuma duka zo ran Allah ka zubar da su ga banza in ka yi haka nan kuma ka yi israfi ka yi barna yadda kun ka san ga ciyarwa ciyar da dukiya ba a son israfi ba a son ƙwauro to haka wurin alwala da wanka shi ma ba a son israfi ka zo ka buɗe shawa wankan ibada za kai ka zube ruwa ko ka cika bokiti ka tai duka tushe su ga wankan janaba ka yi barna ko ka cika buta ka je ka tudda ruwan buta guda wajen mudu uku ga alwala ka yi barna yadda ba a yadda da a yi barnar ruwa ba haka kuma ba a yadda a yi ƙwauro ba ko ko yadda ba a yadda a yi ƙwauro ba gabar da ya kamata ka wanke ka yi shafa haka ba a yadda ka yi israfi ba wa kana baina zalika ƙiwama ko ƙawama ciyarwarsu ta kasance matsakaici tsakanin israfi da ƙauro walladina idza an faƙu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qiwama eh wa'anda in za su ciyar da dukiyarsu ga waɗanda Allah ya ce a ciyar ba su yin ƙauro ba su yin barna ciyarwarsu ta kasance tsaka tsakiya to hakan ga waɗanda in sun zo alwala ko wanka ba su yin ƙwauro su wa gaɓoɓin alwala shafar mai haka ba su banna su zubar da ruwa masu yawa kaga mutum ya bude kan famfo wai aron lazayi ya kahin ya kare bokiti guda ya zube sai ka biya Allah ruwa nai kun fahimta israfi ya shiga kuma israfi haram ne to Allah shirya da mu don khairul umuri awsatuha to sai ka kwatanta an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana alwala da mudu ya ba ha gani gabubuwanka ko kila ko girman na manzon Allah ba sai ba tunda mutanen da sun fi mu girma ko kullum abin ragewa yake yi to in yayi alwala da mudu kai da me ya kamata kai kai ko sai kai da buta guda Allah shiryar da mu sai hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al rawahu al-bukhari wa muslimun hadisin mu na gaba an karbo shi daga abu hurairah yarda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi yana cewa inna ummati lalle al'ummata auna za a kira su yawmal qiyamati ranar ƙiyama. gurran suna masu fararen fuskoki allah ka faranta fuskokinmu suna masu fararen fuskoki muhajjali da masu fararen hannuwa da ƙafafu min athari lodo'i daga gurabon alwallah ba ‘yan an ka zo alwala ana wanke hannuwa ana wanke fuska ana wanke ƙawahu ba to fuskokin nan da muke wankewa da hannuwan nan da muke wankewa da ƙawahun da muke wankewa wurin alwala za mu tashi ranar kiyama suna ƙyalli shi zai bambanta mu da sauran al'ummomi ashe wannan ya nuna alwala ibada ta alwala an shar'anta ne ga al'ummar annabi kawai kun fahimta tunda al'ummarsa kawai ya ce ba a ce sauran mutane duka ba al'ummarsa za su tashi ranar ƙiyama fuskokinsu na haske hannuwansu da ƙawahu suna haske min athari lodo daga gurabun alwallah gaɓoɓin nan da suke wanke wurin alwallah kun ji wannan sai ce fa minista ta aminkum don haka duk wanda ya samu iko daga cikin ku an yi ɗila gurrata ya tsawaita haskensa falyab ali aikata kun ji wannan ko sai ya ce rawahul bukhari wa muslim da imam bukhari da imam muslim sun karwaito wannan hadisi wa qila an ce inna qawlahu fada ta da yace man istada aminkum fa man istada aminkum an yutila guratahu falyabal ila akhirih shine kenan ila akhirih ko inna inna ma huwa mudrajun an yi idrajin sane min kalami abi huraira daga maganar abu huraira mawqufun alaihi wannan maganar mawqufi ya ci ga shi abu huraira ذكره غير واحد من الحفاظ daga cikin malaman hadisi ba mutum guda ba sun ka ambaci haka wallahu alam bin me ma'anar ba wannan magana kamar wato hafizul munziri rahimahullah yana son ya nuna maka cikin hadisan akwai idraji daga wannan hadisi kenan sai zan hadisin mudrajun menene idraji ga hadisi ko ko menene wani irin hadisi ne hadisin mudraj idraji shine maganar wani daga ko sahabi ko tabi'i ko tabi'it tabi'i wani dai daga cikin marwaita maganarsa ta shiga cikin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin bayanin abin da manzon Allah ya ce har su dunkule har a waye gari maganar ta koma kamar maganar mutum guda ce kun fahimta kamar abin da ya faru nan nan maganar mutane biyu ce hadisin inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min athari lodo'i full stop ita ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallama da bakin fa'un ta faman istada minkum an yutila gurratahu falyaf'al wannan ba maganar annabi bace maganar abu huraira ce to irin wannan amma kuma duk inda kaga hadisin yanzu haka ka ganin su yanzu maganganun sun mulmule ma in ba irin su hafizul munziri da da an haƙƙi ƙuna ba da kyan ma wanda ka sanin haka nan kun fahimta wani ɗaukar yake wani ɗaukar yake yi duk maganar annabi ce to ba maganar annabi ce ba fa man yastada aminkum an yutila gurratahu shi marwayacin hadisi wanda ya karba hadisin daga annabi shi Abu Huraira shi ya faɗi wannan maganar iyakan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ce wanda yayi inna ummati yud'auna yawmal qiyamati lalle al'ummata za a kira su ranar kiyama gurran suna masu fararen fuskoki muhajjalina suna masu fararen hannuwa da kafafu min athari lodo'i daga gurabu na alwala sai ka sa a very big full stop to na abaki maganar annabi wannan shine idraji kun fahimci idraji yanzu to wanda hadisi wanda maganar wani da cikin marwaita ko sahabi ne ko tabi'i ko tabi'i tabi'i ko na bayansu wanda wani dai maganar wanda cikin marwaita hadisin magana ta ta shiga cikin ta annabi sun ka mulmule sun ka koma ma kamar magana guda to shine hadisi mudarajin shine idraji ga hadisi hadisi mudaraj yana iya zama sahihi yana iya zama da ifi yanzu ga marike da hadisi mudaraj gaba gare mu ingantacce ne ko da ifi ingantacce ne don haka idiraji bai fa'idantar da ingancin hadisin ko da ifancin hadisin sai a bincika a gani magana ta tabbata da yawa sadda ita maganar annabi ke tabbata ci idirajin maganar wanda ya ƙarin bata tabbata ba kun fahimta da yawa maganar wanda ya ƙarin ke tabbata amma shi hadisin maganar da an ka jingina ma annabi ya zama tabbata ba duk ana samu don haka hadisi mudaraj yana ya zama sahihi yana ya zama da ifi kaga wannan hadisi ne mudaraj don me saboda maganar abu huraira ta shiga cikin maganar annabi har sun dunkule sun zanguda kamar wani hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa attaqawa hahuna attaqawa hahuna wai shiru ila sadrihi thalatha maratin kun taba karatu ne tun cikin arba'una hadis ko annabi ya ce attaqawa hahuna tsoron Allah yana nan kamar yanzu ina muku magana misali ba kuna kallo na ba sai in ce attaqawa hahuna ai kaga ba sai na bude baki na ce fil qalbi ba ina faɗi ina ishara attaqawa hahuna ku da annan kaga kun san hahuna ina nin nuna kirji inda inda zuciya take to amma wanda baya nan fa in an ka ce malam ya ce a takawa hahuna kaga akwai bukatar shi dole sai kun yi mai demonstrating ko ku haɗa mai inda shi mallam ya demonstrating to shi ne sai wani da cikin marwa iyakan maganar annabi a takawa hahuna a takawa hahuna wai shiru ila sadarihi salasa maratin kaga ba maganar annabi bace shi marwayacin hadisin shi ke faɗa mu waɗanda ba su nan irin mu yace da annabi na faɗa musu yana ce musu attaqawa hauna yana ishara ga kirjinsa tsoron Allah yana nan sai yace wa yushiru ila sadri sai annabi ya rinka ishara zuwa ga kirjinsa yana ina tsoron Allah yana nan ga kirji shine wa yushiru ila sadrihi ya kama ishara zuwa ga kirjin salata marata har sau uku kaga ashe kenan wa yushiru ila sadrihi idraji ne don haka wannan hadisi hadisi ne mudrajun kun fahimci idraji yanzu shi ne ya ce inna ma huwa mudrajun inna qawlahu man istata ila akhiri inna ma huwa mudrajun wannan magana a idraji ce min kalami abi huraira wai idrajin abu huraira kaga kenan maganar abu huraira ce mawqufun alaihi mawqufiya gare shi zakarahu ghayru wahid min al-huffaz ina fatar kun fahimta don haka iyakan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wadda inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min athari lodoi to shi abu huraira radiyallahu radiyallahu anhu marwayacin hadisin don ya kara ma bayani sai ya ce faman istada aminkum ba annabi ya ce al'umma ta za a ke rasu ranar kiyama fuskokinsu na haske hannuwansu da kawahu suna haske inda suke wankewa wurin alwala duniya sai abu hura ya ce to tunda a ce haka abin yake duk wanda ya samu iko daga cikin ku ya tsawaita haskensa ya aikata shi yasa shi abu hura raka mai yadda zamu ji in ya zo alwalla in an ka zo wankin hannu bakin ina shari'a ta ce fagasulu ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati fagasulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq kaga zuwa gwiwa hannu ko mirfaki nan ne gwiwa gwiwa hannu shine mirfaki bakin nan to amma shi abu hurara bai tsayi nan in ya zo wanke hansa ya kawo haga hamatta don mi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk inda musulmi ke wankewa wurin alwala za su tashi yana kyalle to shi su yake kyalle ne ya kai haccan in ya zo shafar kai shi abu huraira ba annabi ba abu huraira in ya zo shafar kai in ya shafi kai sai ya haɗo har da waya sannan ya dawo don su yake kyalle ne duk ya game in ya zo shafa in ya zo wankin kafa sai ya kawo ga gwaiwa amma wannan aikin abu huraira ne ba aikin annabi musallallahu alaihi wasallam kun ba daga annabi ya ji haka nan ba shi ya ka kiyasi ne ba annabi ya ce duk inda aka wanke za a tashi yana kyalli ba to shi so yake kyalli ne ya yawa amma ko don muna son kyallin mu yawa shi zai sa kuma mu wuce mai gida ka gani don haka sai dai mu ce Allah ya gafarta mu Abu Huraira nan baya halatta mu koyi da Abu Huraira sai mu tsaya kamar yadda Annabi ya karantar Annabi in ya zo wankin hannu zuwa ina yake tsayi zuwa zira'i yake tsayi don haka baya halatta ka wuce duk yadda aikin Abu Huraira yayi kyau rahimahullahu to aikin manzon Allah ya fi nashi kyau kullun shi muke faɗi ga muqaddama yace fa inna khairal huda guda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificin shari'a shari'a annabi ka gani in annabi ya zo shafar kai ina yake tsayi iya bakin kai ƙeya sai ya dawo amma bai wucewa ga waya don haka bai kamata mu wuce ba in ya zo wankin kafa ina yake tsayi bakin idan sawu don haka mu ma mu tsaya nan shi kuma abu huraira da haka ga goyon mu ci Allah ya gafarta mishi dama dai wannan ijtihadi ne nashi shi ma bai ce mun annabi ya ce haka nan ba ina fatar kun fahimta to wallahu a'lam wali muslimin an abi hazimin kala daga riwayar da muslim ya fito da ita daga abu hazim ya ce kuntu khalfa abi hurairata na kasance bayan abu huraira in ji abu hazim wa huwa yatawadda'u lis-salati shi ko abu huraira yana alwalla domin sallah lokacin sallah yayi abu huraira na alwalla ina bayanai bai san da ni ba fakkane ya muddu ya da wuya zan yana miƙa hannunsa hatta ya bluga ibta har ya kai ga hamatta in ya zo wankin hannu maimako ya tsaya ga zira'i sai ya kaga hamatta kun fahimta don me saboda shi abin da yake so yan an ka zo sa mai mundaye kwalli yadda za a yi mai ta kawo hannun haske ne ya kawo hannun faƙultu lahu da na ga arwallah da ban saba ganin irinta ba kuma ga babban malami abu huraira sai na ce mishi ya aba huraira ta ya kai abu huraira ma hada lodo wannan irin alwallafa wace irin alwalla ce wannan faƙala sai ya ce ya bani faruha ya kai dan ya kai ya kai bani faruha menene faruha wasu malamai sun kace faruha ɗa ne daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim alaihi kun fahimta bayan Ismaila da Ishaqa an ce annabi Ibrahim ya haifi wasu ‘ya'ya to daga cikinsu akwai faruha to shi faruhan ga ya haifi zuri'a mai yawa daga cikin zuri'a ta an ka samu ajamawa ina fatar kun fahimta shi ya nuna abu hazim kenan ba ajame ne sai ya ce ya bani faruha antum hahuna ashe kuna nan ai ban san da kai ba ashe kana tsaye law alimtu annakum hawana da na san kuna nan wurin ma tawadda'tu hadha ludo da ban irin wannan alwallan ba ai daukan nika ni dai nake kaga Abu Hurairah ya adalci ashe bai san akwai wani na kallon sa ba shi dai ba ijtihadi ne yayi ba to ba zai lizimta ma mutane ijtihadin sa ba sabanin abinda malaman ko mabiya mazhabobi ke yi yanzu in wani malami mai ijtihadi ya ijtihadi sai ka ɗauka wahayi ne daga sama in ka saba ka saba ma Allah ba su karanta littafin Shehu Usman Mujaddadi dan Fodiyo ba ko me sunan littafin ba hidayatul dullabi ba eh wanda ya magana game da mazhabobi a duk ba su ba ne to cikin wani littafi na shi majaddadi dan hodiyo ya ce mujtahidi in yayi ijtihadi Allah bai lizimta ma kowa bai ijtihadi nan ba illa shi ijtihadin na mujtahidi shi ɗayan lizimta kun fahimta amma yanzu in wani malli ba ma imam malik waɗanda ma abbayan imam malik in sun kai ijtihadi dole a lizimta muna ce sai mun bi da wani dalili abu biyu an wajibin mu musulmi mu shine littafin Allah da sunnar manzon Allah in ba shi ba ijtihadan kowa ba wajibi ne mu bi ba ina fatar kun fahimta to shine adalcin da Abu Hurairah yanzu yanzu in ya zo wankin hannu yana kaiwa har ga hamatta umurni ne ko ijtihadi ne ijtihadi ne to bai san da shi abu hazim yana nan baya gare shi ba sai ya yi da abu hazim ya tambaye wannan irin alwala ya ce wallahi ban san da kai ba inda na san da kai ada ban yi ba kun fahimta to shi ne ya ce na yake yace law allamtu annakum hahuna da na san kuna wannan wurin ma tawaddatu hadha alwudu da ban yi wannan alwallab ba sami'tu khalili rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula amma dalili na nayin irin wannan alwallat in nazo nake wucewa ga inda ba a wankewa in wuce in wanke yace naji masoyi na ne wane ne masoyinsa rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka son masoyanka masoyanka wanda ke son masoyanka masoyanka ne ko makiyanka to kaga Abu Huraira masoyin manzon Allah ne to ko don sun da yake wa manzon Allah in dai da gaske mu kuma muna son manzon Allah ya zama wajibi mu so Abu Huraira ina fatar kun fahimta yace sami'tu khalili rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula yace naji masoyina manzon Allah kenan tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa tablugul hilyatu minal mu'min kwalliya tana kai mu mu'mini ranar kiyama haythu yablugul wudu duk inda alwala ke kaiwa gobe kiyama ba Allah ya ce mu'min za a yi musu kwalliya ba yuhallawna yuhallawna min asawira min zahabin wani wuri ce wa yi hallau wa hullu a sawirar min fiddacin wasa ƙahun rabuhun sharaban tahura ko cikin suratul insan wa hullu a sawira kuma za a yi musu kwalliya a sawira da mundaye min fiddacin na azurfa gobe kiyama za a ga mun samu mundaye hannu da ƙafa amma nan duniya in ka ga namiji da munduwa ya zan ɗan daudu in ka ga namiji da munduwa to ya zan dan daudu haka in ka gane da sarka ya zan dan daudu haka in ka ga namiji da yan kunne ko da kwara guda ne ko ya zan dan daudu wannan duk tabi'a ce ta mata amma gobe kiyama da kai da matanka na aljanna kowa mun daye zai sa warwaro na na na to shi ne abu hurara ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tablugul hilyatu min almu'min kwalli yadda za a wa mumini cikin aljanna za ta kai haithu yablugul wudu duk inda alwala ke kaiwa kenan duk inda mumini ke wankewa wurin alwala to kwalli yadda za a yi mai za ta kai haccan to shi yasa ni sun nika kwalliya ta ta kai wurare zai yawa shi yasa in nazo wankin hannu ban tsaya ga zira'i in kai har ga hamatta in nazo shafar kai in kai har ga waya in na zo shafa ƙawahu in ka haga gwiwa ina fatar kun fahimta Allah ya gafarta ma Abu Huraira wannan ijtihadi bai yi ba saboda mi yafi manzon Allah sun kwalliyar ta aljanna amma manzon Allah bai kai can ba don haka abinda an wajibi a tsaya inda manzon Allah ya tsaya warawa ibn Khuzaima ibn Khuzaima ma ya rawaito wannan hadisin na Abu Huraira fi sayi cikin littafinsa bi nahwi hadha da kwatancin wannan riwayar illa annahu qala sai dai shi ibnu khuzaima ya ce abu huraira ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kule ce naji manzon Allah yana cewa innal hilyata lalle kwalliyar da Allah zai wa mu'minai cikin aljanna tablugu tana kaiwa mawadi mawadi at-tuhuri inda duk alwalla ke kaiwa at-tuhuri nan bi ma'ana alwudu duk inda alwalla ke kaiwa to kwalliyar da za a wa mu'minai za ta kai can to shi yasa in nazo sai in ƙara don su nika kwalliya ta ta yawa alhiliya me hiliya ma yuhalla bihi ahlul janna abinda ake wa yan aljanna kwalliya da shi min al-asawir nan mundaye wa nahwi hada makamantunta gobe kiyama yan aljanna maza da mata za a sa mundaye amma nan duniya mundaye ku ban matan ku kun fahimta to Allah ya shirye da mu kaga yanzu Abu Hurairah yayi abu mun ce ba da mu ba don me saboda ya ƙara daga yadda mai gida ya yi duk yadda muke son abu hurera mun fi mai gida bisa gare shi duk yadda muke ganin girman abu hurera girman mai gida ya fi ko to kaga ashe ba za mu aji abin da annabi ya mukama na abu hurera ba to in mun wa abu hurera sahabin manzon Allah haka wane ne zai biyowa bayan abu da ya abu hurera daraja da aka ce ya saba manzon Allah mu bi shi wallahi babu shi ko mutum guda duniya da waɗanda nan mutu da waɗanda addare babu ko mutum guda da muka aji magana annabi fita shi kun fahimta wannan kuma ita ce fahimta mai kyau in magana ta tabbata daga annabi ko aiki ya tabbata daga annabi ko umarni ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a waiwayawa ba a kalli magana duk wanda magana ce ta saba ma maganar annabi ba a waiwayawa a kalli aikin duk wanda aikin sai saba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in abin nan da annabi ya aikata khususiya ce gare shi khalisatan laka min dunil mu'minina amma in ba khususiya bace to maganar annabi ta hitta kowa don haka in annabi ya ce mai azumi in ya manta ya ci abinci ko ya sha da mantuwa ya cika azuminsa Allah ya ci sai ya sha ya sai in kana kashe mu dan nan har duniya ta tashi ba mu sakin wannan magana hitabatun wani malami ko wasu 'yan mallamai na gefe guda duk mallaman duniya su taru ce a rankawa wallahi ba mu rankawa wallahi ba mu rankawa kuma da ganga an ba mu rankawa dukka tara mallaman duniya duka da na farko da na ƙarshe da waɗanda an kai don za a yi duka tara suka aza su bisa sikeli in ka aza manzon Allah gefen sikeli guda manzon Allah fi su nauyi haka ne ko ba haka bane to balle wani malami a aji maganar manzon Allah bai ta wani malami wace hasara ta wuce wannan to Allah ya shirya da mu sai hadisi na gaba yace wa anhu radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون وددت أن قرأنا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل قر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون قرا محجلين من الوضوء وأنا فرقهم على الهود رواه مسلم وغيره tsira da amincin Allah ya tabbata ga annabi wa anhu shi ma wannan da ya daga wanda ya roito hadisin sama wane ne marocin hadisin da ya gabata abu huraira shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama atal makabarta cewa manzon Allah ya zo ma makabarta inda ake tura kowa ya san makabarta aiko to faqala gidan kowane mutum da musulmi da kayari sai kowa ya zo makabarta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo makabarta fa qala sai yace yace assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wannan ita ce addu'a shiga makabarta ba haka kawai ake shiga di kamar shanu sun shiga ba a yan an zo za a yi addu'a sannan an fi so yan an zo makabarta mutane su cire takalman su kun fahimta an so a cire takalma in za a shiga makabarta don me saboda ba a so takin kaburbura da takalma ba don mun yi wannan cikin ahkamul jana'iz sannan yan an ka zo kuma za ka ga yan an ka zo ga rame na ana yi na turbuɗa wanda mun ka kawo sai ga mutane sun shiga cikin kaburbura wannan babban laifi ne kun fahimta ku yi anniya da takin kaburbura musamman da takalma ba dalilin da zai sa ku shiga cikin kaburbura don ku samu wuri gefe ku tsaya in dai ba kuna cikin masu gina ko masu hidima ga abin nan ba wanda duk baya gina maimakon a shiga cikin kaburbura a ku tsaya gefe ba a son shiga cikin kaburbura in mata kama dole sai ka shiga cikin kaburburan to ka cire takalman ka ba a shiga cikin ba a shiga inda kaburbura da takalma ina fatar kun fahimta Allah shirin da mu samu cika da imani shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo makabarta sai ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku dara kaumin mumini na gidan mutane muminai kaga yawa waɗanda annan sallama ko kaga ko makabarta ana sallama balle ka shiga gidan kamar kurma ya shiga kai ne jahili wai kai gidanka ne in gidanka ne baka sallama ko ba musulmi a cikin gidan ba to suna dakin kai musulma assalamu alaikum sai hajjia ta ce wa alaikumus salam kun fahimta wa inna insha Allahu bikum annabi ya ci gaba da cewa wa inna lalle mu insha Allahu ɗan Allah ya so lahiquna bikum masu riskuwa muke da ku an karibin ba da dadewa ba mu ma muna nan tafi wa'anda sun ka tafi ba sun yi sabko ba mu da mun ka tsaya ba jinkiri mun kai ba sai kowa ya tafi kullu nafsin za'iqatul mauti Allah ka sa mu cika da imani to wannan ita ce addu'ar shiga makabarta ya ku jama'a assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum an qaribin lahiquna ta zo da ruwayoyi daban-daban sai annabi ya ce wa dittu nayi gurin an na qarra aina ikhwana na cewa ina da naga yan uwanmu nayi gurin a ce naga yan uwanmu kalu sai sahabbai sun ka ce awal lasna ikhwanaka ya rasulullah e ba mu ne yan uwanka ba ya manzon Allah kala sai annabi ce antum ashabi ku sahabbai na ne kaga wannan yana nuna darajar sahabbai akan sauran waɗanda ba su ba ko sahabbai yan uwan manzon Allah ne ko ba yan uwansa bane yan uwansa ne yan uwansa ne na mi na imani domin Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum cikin hadisi sai annabi ya ce al mu'minu akhul muslim kaga wannan yan uwantaka ta imani suna ta suna tarayya da mu da ita to amma ga abin da su ɗai Allah ya wata falala ce su ɗai Allah ya ba yau baka isa kai idda a'inta ba shine sahabantakar manzon Allah yau duk yadda kan bello ka ka, ka hayaki ina cewa ni sahabin manzon Allah ne ka gani amma kaga Abu Hurairah ma sahabin manzon Allah ne sayyidina Abubakar sahabin manzon Allah ne Umar da Usman da Ali da Aisha da sauran zabai duk sahabin manzon Allah ne yau duk wanda ya ce shi sahabin manzon Allah ne sai mu ce a kai shi kwari wani abu ya shiga sai ce Allah ya bashi lafiya kun fahimta to wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan fallala ce ta Allah ya bace ta gare su kuma ba mai jayayya da, wannan fallalar gare su sai munafiki Allah ya tsare mu daga munafunci to sai ya ce na yi gurin a ce na riske yan uwanmu sun ka ce ba mu ne yan uwanka ba ya manzo Allah ya ce a kusa habbaina ne wa ikhwanuna yan uwanmu waɗanda waɗanda ne yi gurin a ce na riske su alladhina lam yatu ba da su ne waɗanda ba su wada zakkuwa ba su muni kenan annabi yayi gurin haduwa da mu Allahu akbar kaga wannan duk da yake ba mu samu waccan daraja ta sahaban amma wannan kuma ya rage mana bakin ciki annabi yayi gurin da ya iskan mai yan baya Allah shi hada mu da shi Darus salam sai yace wa ikhwanuna yan uwanmu waɗanda ni yi gurin a ce na riska alladhina lam yatu ba da su ne waɗanda basu wada zakkuwa ba musulmi yan baya kenan irin su muni su muku qalu sai sun kace kaifa ta'rifu yaya kake iya gane mallam ya ati ba'adu wanda bai wada zakuwa ba min ummataka da cikin al'ummar ka ya rasulullah to waɗanda ba su zo ba zamanin ka ba kai zamani guda da su ba ya za ka gane su gobe kiyama Ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ara aita ka bani labari kila wani nan da cikin sahabbai da ya tambayar kaga zai amsa mai tambaya da tambaya sai annabi ya ce ka bani labari lau anna rajulan da a ce wani mutum lahu khailun yana da doki mufradi khailun jam'i khailun kun fahimta da a ce wani mutum yana da doki gurrun dokin mai farar fuska muhajjala mai fararen hannuwa da kafafu baina zaharai khailun tsakanin dawakai duhumin waɗanda yake baƙaƙe buhumin ƙirin mutum adda doki doki guda mai farar fuska mai fararen hannuwa da ƙafafu sai an ka ɗauki dokin ga an ka sa cikin dawakai waɗanda yake su baƙaƙe na ƙirin Allah ya arifu khailau zai iya gane dokinsa ko zai ɓace mai cikin dawakan ƙalu sun ka ce bala ya rasulullah ƙware ko zai gane tun daga alama nan shi wannan dokin yana da farar fuska da farhoron hannuwa su ko saura baƙaƙe ne don haka in sun kai doki miliyan yana iya gane dokinsa kun fahimta ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in to su al'umma ta ya tuna za su zo gurran suna da fararen fuskoki muhajjalina fararen hannuwa da ƙawahu min alwudu'i saboda alwallar da suke yi ashe wannan shi ya nuna alwalla ibada ce wanda Allah yake banci al'ummar annabi da shi ya samu da ke alwalla za mu tashi da fararen fuskoki da fararen hannuwa da ƙawahu insha Allah ta'ala gobe kiyama to tana annabi zai gane al'ummarsa yanzu mabiya annabi isa me sunansu musulmi mabiya annabi ibrahim me sunansu musulmi mabiya duk sauran annaba allah bai taba aiko wani annabi da wani addini ba musulunci ba duk annaba da kun sun zo da musulunci sun ka zo to yaya annabi zai gano musulmin al'ummarsa da sauran musulmi shine ta hanyar farar fuska da farfaron hannuwa da kafafu arwallar da muke yi kun fahimta sai ya ce fa'in nan su al'ummata ya tuna za su zo gobe kiyama gurran suna masu fararen fuskoki muhajjalina masu fararen hannuwa da kawo mina lodoyi daga alwallah wa ana farado ma alal hawari kuma ni zan rigaye su inda tafkin alkausara kana da shari'a kotu gobe attanin gobe babu aiki ko gobe easter monday to ran talata a ce kana da kotu ka ɗauki lawaya da da ka riga lauyan ka zo kotu har ka shiga lauya bai zo sai daga baya da ko da haka zuwa ka iska lauyan ka cikin kotu wanne ne fi daɗi ka iska lauyan ka kotu don haka wannan annabi yayi ne domin ya natsar da mu in an ka zo bayan ƙara hisabi ba sai tafkin alkawar a ƙetar daɗi ba da an ƙetar daɗi sai tafkin alkawar annabi ya ce to ina ragan ku za ku iskan min can zan zo in tanadar muku kofuffuka da sauran abubuwan dai in tabbatar da babu wata matsala Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi kaga wannan shi ya nuna annabi shugaba ne wanda ya kula da jama'arsa ba shugaba 'yan jari hujja ba waɗanda su cewa ma suka yi a kashe al'ummat ba ruwansu al'umma suna cikin talauci ba ruwan shi dai ba ya tara nashi ba duk mai mutuwa ya bai mutu ba irin wannan mai amfanin shugabancinsu to Allah shirya da mu sai ya ce wa ana faraɗuhum alal haud ni zan rigaye su inda tafkin alkausara shine alhaud zan rigaye su annabi zai fara zuwa sannan mu zo Allah don rahama ka samu iskan mai can kuma ka arzita mu da shan ruwan a sha ruwan nan tare da mu kuma mu shiga aljanna waɗanda annabi zai ɗiba tashin farko a shiga aljanna Allah ka sa da mu ciki rawahu muslimun wa gairu imam muslim da wannan sun karwaito wannan hadisin kaga wannan yana da cikin falalar arwalla ko bai ciki me falalar da tabbayana nan ta alwallah cewa sababiyyar alwallar da mu musulmi al'ummar manzon Allah ke yi za mu tashi gobe kiyama fuskar mu tana haske hannuwanmu da ƙawafinmu suna haske to musulmi wanda bai alwallafa yana da wannan hasken kaga baya da shi don haka waye cuta musulmi ga musulmi kato baya sallah kaga duk wanda baya sallah baya alwalla don in kaga alwalla sallah za a yi to wanda baya sallah don haka zai tashi baki kirin sai ya idaha cikin al'ummar lodo ko wata al'umma can dai duk wanda an ka iza cikin mutanen lodo ka yaba da ya ci shi Allah ya shirya da mu to kaga ko don wannan jama'a ta tsaye ga arwalla da sallah sannan akwai hadisi duk wanda ya tsare sanda duk ya yi arwalla ba zai bari ta kare ba sai ya yi sallah da arwallan nan in ta fadila ce in ta nafila Allah ya mai ta da gida cikin aljanna me dalili wata rana manzon Allah ya mafarkin ya shiga aljanna sai ya ji sai ya ji sawun mutum bayanai sanda duk ya waiwaya sai ya ga Bilal ne sarkin ladanai kaga mafarkin annaba kuma wahayi ne ashe ya nuna manzon Allah zai shiga aljanna Bilal ma zai shiga aljanna shi ne ya tambayi Bilal ya ce Bilal menene ka san kana yi har Allah ya baka aljanna don na yi mafalkin na shiga aljanna sai in ji sawun mutum baya gara inda waiwaye an ga kai ne ya ce to annabi ni dai abinda nake tunani abinda na sani ban taɓa yan arwalla har ta kare ban yi sallah da ita ba annabi ya ce shi ne kun fahimta don ku tashi tsaye ga alwala kuma a kyautata alwala ya ku jama'a a kyautata alwala a yi ta babu wanda ke samu wannan falala sai wanda ya kyauta alwala ta yi ta irin ta manzon Allah rawahu muslimu wa gairuhu imamu muslim da wannan sun karwaito wannan hadisin sai hadisi na gaba wa an zirrin an abdullahi radiyallahu anhu annahum qalu ya rasulallahi kaifa ta'rifu man lam tara min ummatika qala gurrun muhajjaluna bulqun min athar al-wudu'i rawahu ibn majah ibn hibban fi sahihi wa rawahu ahmad wa tabrani bi isnadin jayyidin nahawahu min hadith abi umama hadisin mu na gaba an karbo shi daga ziru dan hubaish kenan ko shi ko ya karbo daga abdullahi wani abdullahi abdullahi dan mas'udu yarda Allah tabbata gare shi annahum qalu cewa su su dan mas'udu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ya rasulullah ya manzon Allah kaifa ta'rifu yaya kake gane mallam tara wanda baka taba gani ba min ummatika da cikin al'ummaka al'ummaka waɗanda za su zo daga baya musulmi irin mu waɗanda baka taba ganin su duniya ba ya za ka gane su gobe kiyama ƙala annabi ya ce gurrun za su tashi su al'ummata gaba ɗayansu suna masu farar fuska muhajjaluna suna masu fararen ƙafafu bulkun waɗanda farinsu ya surka da baƙi-baƙi shine bulkun sun fahimta wanda fari ne ya surka da baƙi me suna ne da hausa wankan tarwaɗa wani ya ce ba wani wankan tarwaɗa ba wani wankan darza ko dai ka zan fari ko ka zan baƙi to waɗannan ba wankan tarwaɗa ba ne ba wankan darza ba ne farare ne amma farin ya ɗan surka da baƙi-baƙi kaga wankan tarwaɗa kuma shi ko baƙi mai haske irin mu ba mu ne wankan tarwaɗa ba yanzu kana ce mana fararen mutane kaga ashe wankan tarwaɗa ba fari ba ne baƙi ne amma mai ɗan haske-haske ba mu yi baƙin mutanen sudan ta kudu ba da katafawa kuna ganin mutanen sudan ta kudu southern sudan arnan nan na southern su sun kowa baki da katafawa nan Allah ya shirin da to shi ne bulkon waɗanda farinsu ya ɗan surka da baki-baki to haka za su tashi min athar da lodo'i daga gurabon alwalla gaɓuɓu wanda suke wankewa wurin alwalla to za su tashi su al'umma ta gaba ɗayansu da na farkonsu na ƙarshen suna ƙyalli to ta nan zanga duk wanda ke nan na gani yana huska sana haske kawafansa da hannuwan na haske na wannan al'umma ta ne sai in kira shi kun ji yadda annabi zai gane al'ummarsa daga sauran al'ummomi kun fahimta rawahu ibn maja wannan yana daga cikin fallalar alwala imam ibn maja ya ruwaito shi ibn hibba da ibn hibban fi sayi cikin littafinsa wa rawahu ahmad wa dabrani da imam ahmad da imam dabrani duk sun ruwaito shi bi isnadin jayyidin da isnadi mai kyau nahawuhu sun ruwaito kwatancinsa min hadith abi umama daga hadisin abu umama Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi wa an abi dardai radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ana awwalu man yudhanu lahu bis sujudi yawm al qiyama hadisin mun gaba an karɓo shi daga abu dardai yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ana awwalu ni ne farkon man yuzanu lahu wanda za a yi mai izini bis sujuda ya sujuda yawmal qiyamah ranar qiyama Allah zai yi mai izini in yi sujuda wa ana awwalu kuma ni ne farkon man yarfa'u ra'asa wanda zai dauka kansa daga sujuda fa anzur in ni dago daga sujudat sai in duba bayna yadayya gaba garan fa'arifu ummati sai in gane al'ummata min bainal umami tsakanin sauran al'ummomi in ni diba gaba garan sai in ga ga wasu mutane nan kwarori cikin mutane mutanen duniya duka ba yanzu an tadda al'awwaluna wal akhiruna ba nan in ni duba gaba garan da farfarin fuskoki da farfarin ƙawu su wane ne kenan nawa ne kun fahimta wa min khalfi mithlu zalika hakan ga baya na in na duba baya garan kuma shi ma kwatancin haka nan sai in ga ga wasu nan da fararen fuskoki da fararen kawahu da hannuwa su ma na san sune nawa wa an yamini mithlu zalika hakan ga adama na in na duba shi ma kwatancin haka nan wa an shimali mithlu zalika haka a haguna kwatancin haka nan don haka annabi zai iya gane al'umma sagobe kiyama cikin sauran al'ummomi komi yawan al'ummomin duniya ta wace hanya zai gane al'ummarsa ta fararen fuskoki da fararen hannuwa da kafafu na gabubuwan da suke wankewa wurin alwala faƙalar rajulun sai wani mutum ya ce kai fata arifu ummata ka ya rasulallah ya za ka iya gane al'ummar ka ya manzon Allah min bainal umami ko ma bayan sauran al'ummomi fi ma bainan nuhin ga abin da a tsakanin tun zamanin nuhu ila ummata ka zuwa al'ummarka mutum miliyan ko biliyan biliyan nawa an kai ya za a yi ka gane su ƙala sai annabi ya ce hum su al'ummata gurrun masu fararen fuskoki ne muhajjaluna masu fararen hannuwa da kafafu ne min athar lodo'i daga gurabon alwalla ma'ana saboda inda suke wankewa wurin alwalla laisa li ahadin kadhalika gairihim duk cikin al'ummomin duniya babu mutum guda da a hakan ga in ban da su kaga ashe wannan shi ya nuna mu dai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka shar'anta mu alwala don haka mu dai cikin al'ummomin duniya za mu tashi da fuskoki da hannuwa suna kyalli gobe kiyama mun gode ma Allah wa a'rifuhum kuma zan gane su annahum yutawna kutubahum bi aymanin cewa za a ba su littafansu ta hannunsu na dama kun ji hanya ta farko da zai gane al'ummarsa ko ta wace hanya farar fuska da farfarin kafafu bayan wannan alama ta biyu kuma da zai gane al'umma ta yi za a ba su littafansu ta hannun dama duk wanda na ga afa amma man uce kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to mu ne za a ba littafin mu hannun mu na dama insha Allah ta'ala Allah ka don rahama ka ka ba mu littafin mu hannun mu na dama wa a'rifun kuma zan gane su alama ta uku zan gane su tas'a baina aidihim dhurriyatun zuri'a suna tahiya gaba gare su ɗiyansu da matansu da jikokinsu da uwayen suna taya gaba gare su amma wannan dolge ne ba haka maganar take ba dama cikin hadisan akwai wani nan sayi ulhibzi ibn lahi'a sai ya ce rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin wa fi isnad ibn lahi'a cikin isnad hadisin akwai ibn lahi'a na sha faɗa muku ibn lahi'a sayi ulhibzi ne sai dai in ya karɓo hadisai ga ɗaya daga cikin abadilan nan guda uku nan ɗaya hadisin sai yake da dama-dama aka inganta shi kun fahimta wa huwa hadithun hasanun wannan hadisi mai kyau ne fil mutaba'ati ga mutaba'a kaga yana da illa kenan amma ga mutaba'a yana da kyau a yi mutaba'a da shi kun fahimta saboda mi saboda ibnu lahi'a sai malamai sun ka ce to wannan gaba ta ƙarshe shi ibnu lahi'a yayi abin da ya saba shi ya rikitar da ita ba haka take ba yace wa arifuhum tas'a baina aidihim zurriyatuhum zan gane su kuma hanya ta uku da zan gane su zan ga zuri'a suna ta ya gaba gare su sai an ka samu hadisin wasu ruwayoyi waɗanda ba ibn lahi ana kawo ba ba haka sun kace ba yace wa a'rifuhum tas'a nuruhum baina aidihim wannan shi abin da ya inganta wa a'rifuhum kuma hanya ta uku da zan gane su tas'a nuruhum za ka ga haskensu yana tafiya bai na aidihin gaba gare su duk wanda ka ga haske na yi mai shamaki to ɗan al'ummata ne waɗannan hanyoyi guda uku ta gefen zan gane al'ummata kun fahimta sai ya ce rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wa fi isnadi sai da cikin isnadin sa ibnu lahi'a eh ibnu lahi'a kuma sai ulhizna hadisin sa da ifina sai dai wannan yana da shaidudduka zayyawa don haka hadisin sai sun kace mai sahihul lagairi wa huwa hadithan hasanun fil mutaba'at mai kyau ne ga mutaba'a amma dai wannan ya wuce hadisin hadisi ne sahihul lagairi bari mu ƙara koda guda wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza tawadda al abdul muslimu aw al mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu kullu khati'atin nazar ilaiha bi ainihi ma al ma'i aw ma akhir qatar al ma' فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بدشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مالك ومسلم والترمذي وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلين الله يقارس إرادة أمين شيئا النبي hadisin mu na ƙarshe yau insha Allah ta'ala ya ce an karɓo shi daga Abu Huraira kaga mun fara da hadisin Abu Huraira mun rufe da na Abu Huraira a kai ba na Abu Huraira na Ibn Umar mun ka fara Allah ya ƙara tsira daga Abu Huraira ko amma dai ya kawo mana hadisai masu yawa yace an karɓo shi daga Abu Huraira yadda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kal cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza tawadda al abdul muslimu in bawa musulmi ya yi alwalla awil mumini ko mumini shi ɗaya da cikin marwaitan ya mance shan abdul muslimu annabi ya ce ko abdul muminu nasiyar rawi ba annabi ya yi shakkun ba shakkun ba daga annabi ba ne ba annabi ya ce almuslimu awil mumin ɗaya da cikin marwaitan ya manta yadda an ka faɗa mai shan abdul muminu an ka ce mai ko abdul muslim kun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda duk wani bawa musulmi ko bawa mumini yayi alwalla faga salla wajahu ya wanke fuskarsa kharaja min waji kullu khadi'atin duk wani laifi in an ka ce khadi'a karamin laifi wanda bai kai ka ba'ira ba duk wani karamin laifi kharaja yana fita min wajihi daga fuskarsa nazara ilaiha bi ainihi wanda yayi dubi da laifin nan da idanunsa idanu ba an ce ka sa ma idanunka shamaki ba eh to ka gani to yan dubi-dubin da ya abubuwan da bai halatta ya diba ba yan fina-finan turawa fina-finan nan na fasakan nan na kano yan wasan kwaikwayon nan fasakai na kano ko ba fasakai ba ne sauran abubuwan da kallace-kallacin da ya dai da cikin talabijin daga fili ba yana kallon abin da bai halatta ya kallata ba to duk abubuwan da ya kallata da idanunsa to in ya zo arwalla in ya wanke fuska duk laifin da ya ɗauka abubuwan da idanun sun ha gani waɗanda bai kamata su gani ba zunuban suna faɗuwa tare da ruwan au ma akhir qatar al maya koko tare da ƙarshen ɗigon ruwa ɗigo na ƙarshe yana zubewa tare da zunuban shi arwalla na da fa'ida ko ba ta da kaga ana kankare mana zunuban mu sababiya arwalla fai za ka salla dai in ya wanke hannuwansa biyu zuwa mirafiqai wurin arwalla kharja min yadaihi yana fita daga hannuwansa kullu khadi'atin duk wani karamin zunubi kana bada shata haida wanda hannunsa na taba shi kila ka taba wanda bai halatta ka taba ba ko ka taba abin da bai halatta ka taba ba da hannunka to da zaran ka zo arwalla ka wanke hannuwan nan to duk waɗannan taɓe-taɓen da ka yi waɗanda bai halatta ka yi ba to annabi ya ce suna fita daga hannuwanka ma alma'i tare da ruwan au ma akhir qadar alma'i ko tare da karshen digon ruwa ko tare da ruwan na arwallar da kai ko ko digo na karshe to zunubin na faduwa tare da su fa idza ka sallar rijlai in ya wanke kawafansa biyu wurin alwalla kharajat kullu khadi'atin duk wani laifi mashat harijlawa da kafafunsa sun kai tafiya to kharajat tana fita ma alma'i tare da ruwan au ma akhir qadar alma'i ko ko tare da karshen digon ruwan ka ce wurin kwallo ka ce wurin kallon kokowa ka ce wurin kaza ka ce wurin kaza wuraren da bai halatta ka tafi ba duk ba laifuka ne kanana ba to da zaran ka yi alwala to duk waɗannan duk inda ƙafarka ta ce inda bai halatta ka ta da ƙafarka ba to zunubin nan yana zubewa tare da ruwan na alwala ko tare da ƙarshen ɗigon ruwa hatta ya harju na ƙiyan har ya fita yana tsarkakakke mina zunubi daga zunubai amma waɗanne irin zunubai alwala ke kankarewa ƙanana khati'a banda ka ba'ira su ka ba'ira ba abin da ke kankare su illa tuba Allah ya gafarta mana amma dai duk ƙananan laifuka in sun yi yawan mi wayanda ka ɗauka da baki kana sa ruwa ha kurkure baki su ma na baki na fita kana shaƙawa kila ka shaƙi turaren matan mutane ko wasu mata da bai halatta ka shaƙi turaren su ba to kana shaƙa ruwan arwalla kana fyacewa yana fitowa da wannan zunubin duk abin da ka kallata kana wanke fuska zunubin na zubewa duk in ka wanke hannu shi ma zunubin hannu in ka shafi kai haka in ka wanke kawahu shi ma haka nan in ka kwalkwali kunnuwa shi ma haka nan abubuwan da ka saurara inda bai halatta ka saurara ba kaga arwalla ko babu komai ashe tana kankare mana zunubai don haka kwaruwa wadda babu irin ta ta tabbata ga wanda baya sallah wanda baya sallah wanda baya arwalla jama'a kaga shi zunubai ne suna na accumulation ɗaya suke yi taruwa ɗaya suke yi amma wanda ke sallah duk zunubi in kayi zunubi kamar yawan kumfan gulbi in dai ƙanana ne ba su kai ka ba'ira ba kana arwalla duk sun zube shi yasa cikin wani hadisi za mu cimma hadisan insha Allah kaga tun daga arwalla an zube ma zunuban ka duka sallar ka sai ta zan ƙarin lada kawai sallah sai ta zanna fila za mu ji hijibi in Allah ya so in Allah ya kai mana rai don haka duk wanda ya san baya sallah jama'a to ya sani ya kwari kai ne ya taho ya kama sallah ko don a yafe min zunubai ne muna roƙo Allah ya gafarta mana zunuban mu duka abinda na faɗi da ya ce rawahu muslim rawahu malik wa muslim imam malik da imam muslim na rawaito ya tirmidhi da tirmidhi walaysa inda malikin wa tirmidhi sai dai ga ruwa imam malik da ta tirmidhi babu gaslur rijlain babu wankin kafa amma tunda ta tabbata ga ga muslim ai shi kenan eh madalla to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi eh yace yana halatta mutum ya karanta fatiha ita kadai a cikin raka'o'in da ake ƙara masura kamar raka'o'i biyu na farko na sallan mangariba ko kaga fatiha da sura ake yi raka'o'i biyu na sallar isha'i fatiha da sura ake yi raka'o'i biyu na sallar azhar da la'asar duk fatiha da sura ake yi ko ya halatta in mutum ya zo ya karanta fatiha ɗaya ruku'i sosai kuwa ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana haka nan in kana so ka samu littafin sifatu salatin nabi na albani habbabi ya kulla cikin sifatu salati imam al-albani yace babi mai bayanin cewa fatiha kawai ta isa mutum ya yi sallar farilla raka'a ta ɗaya ta biyu ta uku har ta hudu kowace raka'a ya karanta fatiha ɗaya ta isa sai ya kawo hadisin mu'azu dan jabala wanda yake asalin hadisin yana cikin bukhari don haka ya halatta ba wai da mantuwa ba ba mantuwa ko rabkana kai da gangan ijiya ijiya na ganin ijiya in ka zo sallar isha'i ita da aka yi bayyane ko kana cewa wala dallin amin sai ka ce allahu akbar sai ka yi rukuni ba mantuwa ba baraka da gangan yan ka tabi ka ce da gangan ka yi ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana haka nan kuma in ka kare babu sujuda bai cikin inda ake yin sujuda abinda na faɗi daidai Allah ya bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk